لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dorinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da makaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 11 ga wata na Rajab hijira shekara biyar wanda ya dace da da uku ga watan farko hudu. muna cikin littafin suna na sai da sabi insha Allah yau za mu yi darasi na takwas a cikin wannan littafi na fiye suna a darasinmu na ƙarshe muna dai cikin baban najasa najasat mun darasi guda yana ga a cikinta mun yi magana akan maita mun hana magana akan jini wanda mun yi bayani akan jini masu fuhan jini da yake kaɗawa daga cikin dabba ko jinin haila da ya magana an yi rangwame a idan kaɗan ne kuna dai bayani ya gabata jini yana da bambanci na haila da sauran jini mai zuba a jikin mutum ko jikin dabba wanda muna cikin bayanin hadisi na ina da na aisha radiyallahu anha wadda take bayani kunna na akulul lahama والدم خطوط على القدر muna cin nama ana ga zanen jini a cikin saman tukunya naman ya tausa iya magana wannan jini na jikin nama ko jijiyoyi bayan yanka wannan jinin ba shi bane ba ta jini haramu ne jini da ya kado wajen yanka shine jini masafuwa majinin da yake saura jikin nama ko jikin jijiya bai cikin jinin da yake najasa ko haramu sai daidai mun zo za mu tashi wa ƙalar hassan mana albasari ya ce mazarar musulmi na yusallu na fijira hatin nan da za mu tashi kan maganar hassan albasari da yake maganar musulmi suna sallah cikin rauninsu kayan nan akwai tambaya guda biyu wadda ɗaya yana maganar miliyan gudawa iya ɗaukan albashi sama da miliyan guda a wata kaji wani an kwantara sama da miliyan guda yake ɗauka a wata tunan tambaye shi ko mutumin mai hidima kahin watan ya mutu kudin an kashe su ne yana da musibar ce masifa ce iya taimakawa iya hidima ta iya taimakawa iya iya da dangi iya da iyalai iya aikin alheri ta ce na lana ta wallahi a masifa ba masifa ce masifa ce ta hadana inda kashe hanyar banza za a yi hadana allahu alam da abin da kashe kudin shi shi da ta kashe kudi kan hanyar ta alheri ba ba da jikin shi bai ba da jikin shi kuma na albashi ne ba kashe ya zamana ba a ce ya zama iya mola ya san kota ma yanzu hannu ba matsala bace an rashin hanya alheri akwai mai ɗaukar miliyan uku a wata idan na gana na gana allah akwai ɗaukar miliyan uku a wata wannan akalla ne 3 miliyan wata da yawa ta sauran Allah wale waje kudin kenan yanzu nan tambaye shi tunda kudin bus su kai mutuwa wata biya magana zaka yake tambaya mas'alar zaka dinno za ka samu a wata ko a kullum ma ita zaka ƙa'idata ta mamalaka 20 dinarin wahala alayyar hau na mutu ya kama laka kuma shekara ta zagayo ta zuko kudin dare Allah cikin abu ga gumi rai wallah sai ka ce iya ɗaukar albashin da ina yi huta zakka amma ce fito da huta zakka ba gumi shi ma irin wannan ne yau alheri an raba ba ajiya ko ba kuma kai aron kuma kai ce kudin shi ya huta zakka mutum na albashin shi amma ce fito huta zakka ba kayan mutum zai kuɗi kashe su ita ma ce ka aiki alheri da kwaro kenan a takaice matuƙa mutum ba ajiyewa ba ke shekara ko nawa ne ko miliyan goma ne su kare ba maganar zakka hidin shekara to illa irin wannan ba san ba gudun suke mutuwa in dai ba kana sadaka ba ne ba ka ce mutu ya samu irin wannan dukiya wannan wadata kuma ce bai sadaka to ko da babu zakka ka kula da bayan Allah ka rika ake alkhairi don ka samu riba ta dukiyarka wannan shi da zamu gano shi sai tambaya ta biyu cewa yana da tsohon su iya da hali yana da wadata kuma yana da karurruka da yawa kusan gari wasu a nisan gari to abinda tsohon yake yi idan wani a cikin gidan ya kai aure sai a ba shi kare na kusan gari ganin zai iya zama da iyalan shi ƙanana sai ƙanana ne a ba su nesa don ganin da saura su yi almi kayan nan gari na kai gari shi tambayar da yake a nan ba a yi ba a zalunci saboda wani a kusan gari mai tsara wata gara wajen rabawa yan uwa abinda ake maganar ma'aiwa ko uwaye na magana adalci akwai kyauta ta haja wani abu ne gito duka suna kawo abu su gama shi wajen adalci zai misali akwai yara wannan ya kai aure ina da karuka na bashi wannan karan ina da halin bashi na bashi sai gina ba shi ne ta yace wanda yake goyi ma yan bashi iya bukatar kare wace ma ya girma haifiyar ma haka tabbas kamar kana da yara ne wani ya kai wani iya premier wani iya kai iya jami'a ko ya magashi da kukin zakai miliyan da kai miliyan biyu a wata a shekara wannan iya bibike da kwalma ya ce zaka raba da adalci ne an ce kai adalci tsakanin diyanka an ce asuma zaka ce adalci tsakanin diya haka ka ce tsakanin mata da ɗaya kake zama zalunci ko to wannan ya ka zalunci ko miliyan guda wannan iya gida ko zama ma ya bihara ba ya ce daga nan kowa bashi miliyan guda wannan wani abu ne na bukata zo kamar da zo ta mun tambaye wata mace din tambaye ta mun alama ta wasu amsa baka ba ina da alama su biyu ne a wajen majin su ta ce malam muna da tare da mijinmu ɗaya ina aiki ta ɗaya tana lakwal sai biya ma ɗayar lakwal to ai kuɗin da ya biya mata ni mai haƙƙi na ciki ne wata da biyan ba na ce ruwa irin ɗiyan da mata da ɗaya ne bukata ta kama ta biya mata da kwalle biya mata idan ki ta ke wannan bukata ta biya mata shi ne rashin adalci matakai kina aiki ne biya ba da biya da kwalle wannan wani shirme ne ba a kina shi adalci wannan shirme ne ba Allah bai tsora mishi ba bukata ce ta kama mata talafon ke ma lokacin cika bukata ya ce ki biya miki in ki biya miki shi ne laifi kenan wannan yara wanda bukata ta kama aka mai kyauta a kace kuma zai ta kama iya ba bai fara ma ya fara ma amma ya kashe ta dari bai dari ka za mu sharmi shi wannan bai gaba ce ya da adalci ne ya ba wancan goye shi ma aje mishi kuma wani masala da ka samu iya mutum yana da iya da yawa wannan ya sharmi an ware shi an ba shi abu kunun zama masu ce ya ka ba da a sai ka ga iya mutum da ka mutu shi wannan iya yawar yawar a yawa ga arme ka iya ya ya ka mutu eh wata da danta na goyi ta ce ya amshi gidan araba haka ce ba amma ne sau Allah dan wannan goyin na gare ta tunda an kace gado ne kenan wani ba ruwan sa wani ya goma wani ya goma gare shi wani dan naka babban misali in dai ba ruwan sa kuka shi da ta gidan araba don shi ko nan ta iya goyi ya ga girma balle ka arama ta haka kyauta an ce kuma mai dalili mai sababi ba ta ce akan adalci kanka sau biyu ka ta abin da dalili ya kafa shi ba mai da cewa ba ba ba ba zarci ba a ba da kowa ne zai bukatu shi kawai abin da ya taso a takaici wallahu alam sai cikin bayaninmu na ƙarshen bayanin hassan albasari yanzu da sun da yau kenan na takwas ne ko ya ce ma zalar musulmi na yusallu na fi jirahatin musulmi su gushe ba shi tabi'i ne kenan sahabai ke magana su ne malama su ne magana gabansu musulmi suna ba su gushe ba suna sallah cikin raunin suka a cikin yaƙi ba ta hanyar wanke a sallah magana kenan kenan jibi da ke zuba cikin hada magana kenan wannan ruwa imam bukhari ya akwata mu'allaka وقد ساء عمر وقد ساء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وجهه يثعب دما يثبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه lokacin da aka soke shi ya salla lokacin da iya salla amma ciwon shi ya tsubu da yana kaɗu da jini kuma yana salla ba a ta yadda muke kwaya da wuri haka hafiz bin hajar cikin fitar bari a bato na magana wa kana abu hurata radiyallahu anhu la yara ba'san bil qatarati wal qataratayn fi sala cewa abu huraira ya ce babu a wajen abu huraira shi ya ka dan ɗugo tashi ɗaya ɗugo ɗaya ɗugo biyu na jini babu lahi a sallah wannan me yake karantar da kai cewa kenan ɗugon da ya wuce biyu a sallah kenan akwai lahi ba a yi inda hadisin ya inna to bin nan da ba hadisi da abu huraira wancan wanda ya gabata na anas na hasan na wancan ansari wanda yana sallah jini ya zo da ce sallah shi ba yamma da ya kare yamma da abu da ya kai hali hali da dai irin bayani da ya gabata baya cewa iya karantar da kai cewa wannan mas'ala ta ta Abu Huraira da wanda ruwa bata inganta ba kun babu wani sharadin ɗaya ko biyu mun ga ku gana ha a cikin hattadin malikiya suke maganar mas'ala ɗaukar jini jini na jasa ne su kan sun ce an yi rangwame matuƙa biyu ta wadda hamar bagari mun bayan da hamar bagari suna cewa kamar zaman kashi ne kamar girman dala biyar haka haka girman duka a fadari akwai wani kamar tabo ne a zara'ikin shi wani duba alfardi yana da shi wanda gan shi to misali kenan shi a wajen malikiya dan jini ya taba ka matuƙa bai kai haka ko bai wuce haka ba kenan babu lahi da makonki ba kuma dai bayani magabata magana mai kari cewa ba najasa bane ba irin sauran najasa ba sai ke cewa amma damul barafi amma jinin kudi barbus shine kudi kudin cizo ne kudi na kwari wuce yanzu babu su da yawa da yanzu maraya tsabta ba da kazamta da muna ranta cikin daga cikin kwancin ku duka shi na cikin daki da yanzu da ga akwai tsabta ne ba irin tara mata tara bace ba yara suna tsabta kamar da ba da duk dakunan ga duk kudi ne ga ko ina kudin jiro shi na kafa na shi auren shi bai musu imam yesu shine barbut cizo yake dan kwari na kan cizo yace jinin cizo kai za mu ce kudin cizo kudin cizo barbus ne kwarka shi ne barabis ya ce jinin irin wannan na kwaruka irin barbus za mu ce wa ma ta rashin minar dumal minar damamir a damamir zama dumal dumal mana maruru da irin abin da yake zubowa wanda ya san ciwo da maruru iya kumburi ka iya zubo da ɗan jini ko wani mugunya iya zubowa ya ce da jinin kudi da abin wa mata rashin abin da mamil da abin da yake zubowa daga cikin maru kuma ta daunin ciwo da ya kumburi haka fa inna yu'fa an irin wannan abin da ya zubo an yi rango mai kanshi ba matsala a ce ka wanke dole li hadi al'afa dalilin wannan asala kin ta gabata na magabata wasu abu mijalas abu mijalas ɗaya cikin malaman tabi'ai ne wanda suke ma'ana tsakar sanar ne da wanda sa abu malama hadisi an mai tambaya abu mijalas an alƙaish me matsayin mugunya yusufur badana wa sau kana da ciwo ina zubo da mugunya to wannan mugunya ta taɓa jikinka ko tuhaka ita ma ta taɓa mai matsayin ta faƙar ya ce dai su shi ba wani abu ba ta matsayin ko wa inna ma zakarar lahaddama allah jini ya ambata bai kawo magana mugunya ba jini aka canci sababu wani magunya ba wala mazkul kahya kuma Allah bai abu mugunya ba ko annabi tun gunya najasa ce jini kan gana kuran ka bar abin da yake ka kaba abin da ba ka ba wa qala ibn taymiya ويجب قصر قصر صوب من المدة والقهوة والسديد ya kama gane masu ganin wajibi ne a wanke tuwa almidda midda wanda yake da ciwo budadde ba kurji ba irin na maruru shi duma da kamar maruru ne mai kumbura iya zubo da ruwa shi almidda ciwo ya zama ciwo ai kasar ya zama ciwo ya ga sama a kodin jini jini bai rabuwa da jini jini ciwo miki haka wani jini jinin da yake saman ciwo saman ko rauni ya mace kaji ciwo to wannan jinin da yake saman rauni saman kurji shine midda yace da wannan jini na ciwo na rauni walƙai da mugunya sai a wanke su wannan magana al'amaci amma wa walam yakun dalil ala najasati ba wani dalili da za a kawo a ce almidda na jasa ce ko mugunya na jasa ce mai asadid asadid ruwa da yake fita daga jikin ciwo garwaye jajajen warware mugunya mugunya jini-jini shi suka sakarmako a wasu sakarmako jini ne ba shi ba jini ba jawo irin jini cikin ba furi ba irin mugunya don zama da sanje ciwo sana fiye fita daga cikin masu ciwo to shi ne asadid kenan da mugunyin farafet ta fara da midda ruwa da yake na ciwo na rauni jini abin da ke cikin ciwo da shi sakamakon gaba daya ya ce wannan ba dalilin da ya tabbata suna matsayin na tasa wal'aula kudin da abin da ya yi an yi taƙi hidin sa da ƙadar kan kun gari bakin da bakin ƙoƙarin kun da mana ka kare karkunansu ka kai ƙoƙarin rabuwa da su bakin iyawarka amma ba su zama na tasa irin ta wutsari ko kashi wannan shine yanzu abin da ya kawo maka da sauki irin wani ababe na magana mugunya sakamakon ne jinin jikin miki ne duk wannan ba su da matsala ba bisa matsayin da jasa kuma a takaici ya ware masu a cikin najasa ba ciki sai daga cikin najasa sai ya ce maka lahamul khinzir naman alade naman alade kasan a hausa aka ce ya ce alhanzir ya suka ɗauka wannan jikin daji sai suka yi alhanzir jikin daji daban alhanzir daban alhanzir kuma alade shi ne alhanzir kuma jikin daji zebar wani suka ce wannan halaka ne jikin daji halaka ne jikin gidajen haram na salama ya ci ya halitta shi ya ci naman jikin daji a tayyama da ya zawa aikin maka zawa maka wannan ya tabbata haka ba wani haramci cikin daji kenan nan alhanzu kenan kenan alade alade shi ake mun alhanzu to namun shi ma najasa yace qala Allah ta'ala قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوا أو لحم خنزير فإنه رجس Allah mai da buwa yana cewa ina ba annabi mun ka gaya musu ba ban samu wani abu da yake haramu ba a cikin abin da aka haramta cikin duk wani abinci da mutum zai ci sai ila abin mutatar sai in musu ne abu da mamasa kowa ko jini mai kadawa aula makanzir ko nama alade bayan da wuce wannan najasa ne kasan mutane to nan wannan shi malamai da magawata aka jika suka sun maganu da yawa kan wannan ayar farko akwai na gajin mulku a cikin abin da ba cikin sabai wanda ya tsaya ma kan duk wani da ake cewa annabi ya hana kullu zimi khulawi min tayr ko kullu zina min ba haramu ne ya inkari da farko kan cewa ba haramu ne gashi abin da Allah ya ce ga abin da yake haramu to da ya tabbata Allah sai wannan magana yayi magana dukkan dabba wanda take farauta ne haƙori hira irin na kare na su damusa sauransu dukkan najasa ne wannan wannan haka haramun ne wanda haramun ne cin su annabi ya haramta su ko tsuntsu mai horauta duk wannan annabi ya haramta su to wannan aya ce ko ya kawo to za a yi gashi Allah ga abin da ya mata wanda wannan aya aya ce makiya abin da yake muhir jamhur na sahabbai magabata aya ce ta sabko a wannan a makka aya ce makiya wacce kuma ma'ida a madina ce da bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam da a madina ne kenan wannan complete ne za a yi eh ana a lokacin nan babu shine haramun abu da aka wani kamar gabatar magana ke to wani abin da ya ambata na guda uku da suke zama najasa nan shi ne kace ai fa inna zalika kullu khabith wannan abin da aka ambato dukkan suka zama tani to ta'afuhu attiba'u salima duka dabi'a lahiyya tana kiyaman abu tana kiyaman musi dabi'a mutum hankali lahiyye ya kiyaman musi ya kiyaman jini ya kiyaman alade dabi'a salima shine ta'afu dabi'a dabi'a salima yace faddamir raji'un ila ila al-anwa' al-thalatha nan da yace ma fa innahu wannan damir na innahu shi kaka ɗauka na ƙarshe na kaɗai duka wani abin guda uku jawabin su ne zuci ƙazamta ne bai ware ɗaya ba duka ƙazamta ne kenan da jinin da musam da nama ana al'adar magana ke ya ce wa yuzul kharaza bi sha'arul khinzir fi azhar qawlil ulama ya halitta a yi tsakiya alharas kamar tsakiya a yi zaren tsakiya a zira tsakiya alharas tsakiya kakon hausa ko tsakiya daga cikin a zira kenan a sa tsakiyar a ciki a yi da zaren alhazir da gashi alhazir ana iya sawa a yi zare da ita nasa na abin ado can ba ami magana akan da abin da yake gashi ne na musu na wane ne kai shi baya cike magana kenan tun gashi ne inda ya ce ma can magana na musu ai da musu da Allah duk duk duk kadam da da guda ne tun da halin ta ayi sauran cikin ana yi tabbai maka wata tana aiki da wancan da kashin su da hakorin su da ka da haƙin gashin su da sufin su babu lahi ai aiki da kunu musu ne to nan ma shi ba kama da sai shi ma magana mai kari shi ta ta fi azhar qadur ma a cikin mahirin daya kina kuma ganin ba yi a cikin magana mai kari shi ana iya yin zare na sa tsakiya da da gashi alhamdul magana ke don gashi ba nama ba ne ba can da maka annama magana maimuna baiwa nan ta ta maimuna wadda dai aka ba ta dabba ta mutu sana annabi ta doka ku yake da ya su da musulunci ce ina ma bari ma akalwa cin ta aka hana kaga magana ci ne amma magana wata yace ta irin wata alƙalƙin su wata ulama abin da kaza kake wata aka je mi wata shi ta kare ta kan je mi ta kina ana iya ake ta ta kai ce naman ne kenan shi zai mana shi maka lahamun khinzir zai maka da bayanin naman khinzir sai qayul adami wa bawluhu wa raji'u amai na dan adam da wutsarin dan adam da kashin dan adam alqay wal bawl wa raji' wannan hukum ya kawo su a layi na najasa duk da wasu malamai sun yi hatarinsa albani sun su bin azam na kasimawar shogani suna ba wani dalili ba dalilin da zai sa a ce amai na ɗan adam najasa ne ba kashi ba ne abu ya zama kashi ba daga baki hoto ba daga kashi hoto ba sun gabata sun zaka ba dalili ko a takaice a ta albanin wallahi ka gaskiya magana gaskiya magana ke babu nufin za a dogara a ce amina ta ne to ka shi da abin da hudu nan sai ya ce wa najasatu hadil ashiya muttafaqun alaiha shi ne albanin kuskure ma da ya wace zaman wannan abun guda uku da ya jiro da amai da wutsari da kashi ya ce an ittifaki akan najasa ne yace na ittifaqi ganin irin su ibn hasan shukar sun ce ba haka bane ba to wace ittifaqi idan ba ka bani kenan yace ba magana ittifaqi kan wannan magana kun babu dalili kari kun sai akan hakan ta ce ittifaqi na gaba da kalam kowa yarda kinan ba mija yace wa yace illa annahu yu'fa an yasir alqay shi kashi kenan ya kuma magana sai ce amma duk da amai najasa ne amma an yi rangome a amai kaɗan to kamar yaya kaɗan aka ga auna da wahala abin da za a buwan ka yanzu kaɗan ka ce kaɗan hata yin mai maganar jini kaɗan duk baka abin awo ka kace kaɗan yayin a gani na ya mai wane ne majalisa kaɗan wane ne kasa wane ne ya ga shi matsala damar gaskiya babu nasu wani za a dogara kai shi balle mu sha wahala wajen auna wai a san ya kai misali milimetar nawa mililitar nawa ko santilitar nawa ya ce wa yi haffaf fi baunin sabi an yi rangwame a kan wutsarin ƙaramin yaro allazi lam yi akulu ta'ama yaran da bai kai ko bai cin abinci fayukutafa fi tatahiri birash a nan za a wadatu da tsarkake wutsarin yaron da bai cin abinci da a zuba ruwa jagab ruwa jagab za ka rashin ce ya yawa ba ya hafi ga yawon alhaka ba ne an ta rash a zuba ruwa jagab bai kai bai gudu ba ya matsi ba amma ya ruwa jagab a wurin shi na rash a ta annada annada haka ba kuma watsa wani haka watsa kurin a aka ta annada a zuba ruwa a wurin a hata annada a zuba ruwa jagab amma ba in ashe wanki ya matsi ruwa ya gudu shi ne al'algusar shi annada ko arrash a zuba ruwa jagab a wurin ruwa gama wurin shi annada shi arrash kenan tsarkakar wutsarin yaro kurin a zuba ruwa jagab ya ce wannan magana da yi ta magana wutsarin yaro an yi rangomin idan bai cin abinci ya yi ta labisa ummu qais radiyallahu anha ana atatun nabiya sallallahu alaihi wasallam bibin laha lam yablugh an yakula ta'am ta zo da ɗanta ɗan ƙarami waje a nan sallar salama yaron bai kai ba cin abinci wa ne bin haza ba da fi hijin nabi sallar wannan yaro na ta kawo sai wutsari a cikin annabi salama a gaba annabi salama tsari fada a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ma'an fa nadahu ala thawbihi annabi sallallahu salama ya sai aka kawo ruwa sai zuba ruwa ta gaba akan tuwo inda yaron tsari ba ta da ya wanke ba walam yughsilu ghasalan yanke shi wanke ake wankewa amma sai ya zuba ruwa yanke shi wannan ruwaya muttafaqun alayhi bukhari ka da ruwa muslima ka da ruwa ne yin wa ko masala wanda mutane suke wa matsala kan ta sai ba kan su wahala da yawa wajen wanki ha akwai noma ce biske ma wani wanki ko su wankin su ba ga masu da kayan kowa kayan kaɗai za a wanke da ana gama kaya da mai najasa akwai musu wanke wannan kaza kaza kaza shi wanke shi mai da mina shi da ba gama da kowa wannan ba kan kafala ne din mai wanki zai zuba ruwa sa sabili me ke sa sabili ba matsa yake daure ba ya matsa ruwa zai ba to ka ce ruwa sabili ba ba babu ruwan daure ko ko akwai wanki ne bai daure an sa sabili an wanke an matse an daure an matse na maka da abin da ciki an kare ba wani abin da laka shi ha wani matsala in dai an wanke da ko sai mara sabili masu suka ce zaman jama'a gaban gaban kana ya ake musu da jasa in da mi asa in ta bushe ita ta kyau in ta bushe ko da menene ka ta malaya ma duk da wannan abu da muka fadi zamu je kai insha Allah gaban insha Allah a takaice mutum gaba ga wajen wanki an gama da kamun waye in mara kamun gaba da wutsari waye an wanki aka an matsi shikenan kuma ka kwada fara ya ce wannan mas'ala ta wannan ruwa da kawo kenan bukatar musulmi ya kawo mun sami dai magana cewa wutsarin yaro in bai cin abinci aka zuba ruwa ya tsarkaka ba sai a wanke bayan wannan ruwaya ta ummu qais yace wa an ali radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bawlul ghulam yundah yundah alayhi وبول الجارية يغسل abin da yake ruwayar manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce wutsarin yaro za a zuba ruwa ta gab ai ban zamta ko yau hero da ba abin da ke nake za a zuba ruwa yace a ina ne wa bawlul jariya yusal wutsarin yarinya karama shine za a wanke to wannan ruwayar ka dai ta inganta ta bayan da ruwa sun rabu da abin da yake maganar ka kenan bambancin yaro guda biyu in yaro ne namiji bai bukata sai an wanki haka zuba ruwa ta karshe ke amma mace ce dole da wanki wani dalilin duka ba kan kala wani yasa a ga zaka ba kan kala kun haka annabi ce kun haka annabi ce kun a wanki kun eh wannan abu kan ko annabi ce a wanki kun sai ƙara ƙatada wa hada malam ta'ama wannan bayanin da ake yi na bambancin yaro namiji da mace wannan a jika a zuba ruwa wannan ya an wanki wannan bayanin ana wannan bayanin malam ta'ama mataka ba su ci abinci ba eh duka ba mu ci abinci yaro ƙarami ne mai shan nono kura bai ce komi nono fa'in ta'ima in ma yare ne jinjirai sun kai halin suna cin abinci gusu da bauli kuma su ma dole za a wanke ƙarsu duka baɗi an namiji an mata dole a wanke kan wutsar uwansu ka gani abinci ba ba kashin wutsar uwansu kuma da za a wanke namiji da mace ta ɗaya ne in je sun ta abinci ya koma kamar uwansu wannan ruwa ruwa ahmad wa hada lafasu duk da abu dauda ya karuwa ya wuri dama haka imam tirmizi to dai abin da kenan yace wa da lafazu na lafazin ahmad imam ahmad wa sabu sunan duka kenan abu dar tirmizi bin majah sun karuwa wanda imam an-nasai qala hafiz cikin fitar bari ya kawo mas'ala sai ce sanadu sahih kashi Allah cikin imam hafiz bin hajar shi tsarin shi abin da ya gagar kowa iya karanta iya sharhi imam bukhari amma da yazo ta mas'ala imam bukhari ya kawo wani hadisi kanta din da yake da magana hadisi da yake da alaƙa da rama zai kawo shi duk wanda ta da yake ka wuta a samu sunan ka shiga ta yake rubutu su duk wanda suke na ya kawo ne ya ce kaza na ce kaza kaza kuma karshe ya iya ya yi mu'arar da akan fimin imam bukhari ta masala imam bukhari ya kawo ya karuwa ya hujja wani lokaci akan hadisi kaza amma ce a wannan ba hujja ba ce bai turiya magana imam bukhari hadisi ya inganta amma imam bukhari ya yi ya waka wani kunja ne kan fikirin shi kan kada iya wa tuli kuma ka kai gaba da ni ga bisa karar kan misali shine dai gagar kowa abin da mata to hafiz bin hajar bayan ka wannan masala ce wannan hadisi kuma ya inganta yace summa inna nada yace summa inna nada inma yajisu madama sabiyu yaqtasiru ala rijal amma ha ku gani magana da ake ta zuba ruwa akan yaro namiji matuƙa yaron ya wadatu bai cin komi sai nono amma idan aka da ta'am ala jihati taghziya amma in iya cin abinci akan hanya matsayin abinci ya gama kina abinci shi ya ka gama mashi da wani abu daban da kunu da waye ya sha fa inna wajibu al-ghusl bila khilaf nan babu sabani tsakanin malamai dole sai an wanke tsarin shi namiji ne ko mace ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بندعه ولوم الناس بحمله أنا كما شيف أنت الشباب لما سيد السابق يتي ينا يوا لعل ينا يوا سببا da yasa aka yi rangwamen wutsarin yaro namiji ba mace ba shi ne ɓin saboda mutane suna da ratsin ratayu da san ɗaukan yaro namiji ƙarami wanda shi magana shi ba da sabacin a cikin manufa ya kai fahimta Allah wa shi ne walu'un nasu bi hamla game da kan san daukan yaro kan namiji al-mufdi ila kasrat bawli alayhim wannan kuma zai kai tun da yawan daukan yaro ke zaka yawan samun tsari a cikin yara wannan shine ya kawo wannan fahimta Allah wa alam yace kuma mashaqqatu gusul siyaban kuma ga wahala ta wanke ga mutum yara ta daukan yaro kuma ga yaro yayin mutsari kuma a cikin akwai wahala mashakka ta a ce kullun sai ka wanke yaga dalilin haka fahuffifa fihi zalika sai aka yi rangwame akan tsarin yaro namiji ba sai an wanke ba ma ka jika ruwa shikin Allah wa ala kuda ala kullu halin da kullu annabi ya ce a wanke namiji namiji kullu azuwa ruwa shikin alwadayu sai magana wadi alwadayu ko wadi shi na kira me wadi sai ga maka yace huwa ma'un abyad taqim ba'd al-bawl wa huwa najis min ghayr khilaf wadi wani ruwa ne wari mai kabi yana biyowa bayan musali wannan kuma najasa ne ba sabani kashi ne wannan mas'ala aka samu cikin malaman tsahi malaman zaure sai suke cewa wasu ai waji sai yaro yau da ya ba shi ɗan abin baki wuce shi shi kuma gaske wadi ko ba tsoho ba ne ba kuma shi bambancinsa da mani mani iya wuta dalilin sha'awa ne wadiyi kuma ba alaƙa da sha'awa kuma na biyu dalili na biyu a ka gano shi shi bayan mutsari yake zauwa in kai mutsari ba za ka yi hankuri sai ka ɗugowa ya ka ce da yawa sun wanga suke da yawa ba su kuma na saman tambayin da yawa suna kuma su mutu shi da yawa bayan mutsari sai sun yi wanka sun mutu mani a'a kada su tsaye da mani wajen kama da wajen kamri amma ba mani ba ne dalili shi ba sha'awa kuma iya biyowa bayan tsari shi kuma na kirki daidai kutsari bai bar shi magana ke don kusan aka ce kutsari aka ce a dabi'a ɗan adam allah subhanahu ta'ala yawa na abu yawa ɗan adam wata ta ce abin da yake zubdawa daga mutum sha'awa kowa ta mai liƙe mai zuwa zuwa ke zawa daga sha'awa ta zo yadda liƙe sai mu ne ya hutu ta kwana biyu baya dan gudun da zaka game da shi wannan abu ne haka Allah ya kai shi ga ta amma mutum a dunan amai abu mutsa mutsari ai abun na'urar ce suke cirewa ce suke cirewa ke dan ga wani ya ce mutum bai aiwa daga wani ya zo ya zo game a daga cikin abu ne matsala ce wanda sananna shi waji muna magana waji yanzu kamar shi wancan magana likitoci kenan waji iya biyowa bayan mutsari da kabri kuma shine waji kuma ba a mai wanka kuma cikin ku gani na daya ko da masu kuma su hukuntu ai ya ka iya mani a shi kanshi mani kanshi in ya hutu ba sha'awa ba mai wanka mani kanshi mani kanshi akwai masu da mani wani da kuwa akwai mani ya bugu ya bugu doshe ta ɗari kwalakwa bugu akwai mutum yi bugu sai ka fita wutan kurin ya sha sanda ko mutum ana samu da yawa na sama kan akwai illa ya sa ya fito ke da shekaru duk mutum da ya fito ba ta da sha'awa ba ba mai wanka ba mai wanka bale kuma da mun ce shi waji ya biyo baya kutsari to wanzu wannan yanzu ya ga maka dai waji to tana da za mu take da tsari kaga kun da za ku sai yawo da mu ta tana mun tare ke da tare ke duk da akwai lokaci kan fara zawwa ka ga shi ya zo ka wanke daga ba'i da zawwa to dai mana mun sana matsayi da tsari kwarai kun ba sa ɓani kankana ƙalar ta aishita radiyallahu anha wa ammar wadiyu aisha take cewa wadi fa'innahu ya kunu ba a darbau yana zauwa bayan tsari fa ya kusuru zakarahu wa ƙuntaye wa ya tawata wadda ya ga fasa mutum zai wanke zakarin shi da tsuwawun shi kuma zai alwala bai wanka wani ya karantar da kai a wannan ruwa da akwai rukunan zai tabbata kan marfu'i ma da mazi irin su wannan kenan ba ka wanke kurin ka wanke kurin ka wanke da kada ka wanke an aure ka wanke zuwa wani ka wanke duka ya wanke hatta mazi bai ta kai ta kurin wanke kan kan zaka kada sai ka wanke zuwa wani ka wanke da wasu gaba daya haka ne rawa ibn munzir wa an ibn abbas radiyallahu anhuma almani wal wadi wal madai ita kaga mani da wadi da mazi wannan abu guda uku sai ce an malmani an malmani fafil gusul shi mani wajibi a yi wanka a yawa na janaba ke musan bayan mutu shi wa malmani walwadayu amma mazi da wadi fafihima isbabu tuhu kurin za a gyara za a kyauta tsarki na alwala ne kurin za a yi ba magana yin wanka kan shi شيء ما قال سبب الأذن ذكي لكنا رواه الأثر والبحكي ولفظه وأما الودي لفظ بهكي وأما الودي والمدي فقال اغسل ذكرك أو مذاكرك وتودع وضوءك في الصلاة yace ka wanke shi waji da mazi yace ka wanke zakaranka shin ta yi zakara ko mazakira ya yi jam'i ne ko ya yi firaji kenan zakarin daga ko an ce al'aura gaba daya an ce mazakirar shi ne kenan da kenan magashi ne zakarin tsohon gaba daya ga wani duka wanki da wurin gaba daya shi ne hukuncin wadi za a wanki al'aura da duka tsohon gaba za a wanki gaba daya shi ne hukunci shi kuma kuma da jata ne ya taɓa wuri dole ya wanki zai ya ƙare maka magana wadi sai almaziyu shi kuma maziyu ya ce wa ma'un abadun lazis shi ruwa ne wari mai yanki bai da kabri lazij iya da yanki ya kharuju inda tafakir fil jima' inda mula'aba yana wuta lokacin tunanin saduwa da sha'awa kenan ko ka lokacin wasa da mace da miji wa kada la yash'uru al-insanu bi khuruji yakan yi kurin ka sha'awar baka yi rubuta shi na mani da kuma kun gaji kun gaji ka ya zabo mutum bai yi rubuta shi ya ce wa kun min ar-rajul wal mar'a duka mace tana namiji ya huta shi wajen sha'awa tunani ko wasa illa anna min al-mar'at akthar mace mata mata sai mun mazi mai yawa sai mudda mazi akan namiji ita to shi mazi huwa najisul bit fadal ulama shi ma yadda waje yake najasa shi ma mazi najasa ne ittifaqi ne ba ta kai sai ce illa annahu idza asaba albadana wajaba kusalau in ya taba jiki wajibi a wanke wa idza asaba thawb in tuha ce ya taba kana mamacin jiki in a jiki ne dole a wanke jiki amma wa'ida a saba tauba in ya samu tuha riga ko wando ko bayi ne ta taba tufiya fi birash za a wadatu a kan zuba ruwa daga firma ba sai ka wanke ba ya ce li'anna hadihi najasatun ya shukku litaraju anha wannan najira ta mazi iya da wahala mutum balle sarmai iya da wahala kaurace mata tsakanin ka zuba ruwa jagab shi ke da kasara da ma yusibu siyabus shab al'azab saboda yawan mazin iya samun ashab al'azab matashi gwabru ya balaga babu almi shi al'azab al'azab gwabru kenan ashab matashi فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام شي ما يهي تنتنتا أشياء أنواع متنيران قومي akan mutsarin yaro karami da aka yi rangwame a zuba ruwa ba sai an wanke ba ba zai ma ya fi cancanta ma mai rangwame ya ce wa an ali radiyallahu anhu qal kuntu rajulan wadda fa amartu rajulan an yi annabi sallallahu alaihi wasallam da makata bin tiyare ya ce a duk ce ni mutum ne ina yawan gudu mazi ɗabi'a ce ya na umarci rajulan nan gida da ne ta ruwa kashi gida da nato gida da ne gawa kai nan mutum gida da wani mutum yace Qur'ana nan mace wani mutum ya tambaya nan sallallahu alaihi wasallama bi makani bintihi me yasa na ka tambaya nan sallallahu alaihi wasallama da mu nake alaka shawa saboda matsayin da ya annabi wajen na sirki nan annabi wannan abu yasa na ka tambaya annabi kai yace nasa a tambaya nan sallallahu alaihi wasallama me matsayin hudda mazi wata ruwa ce suna zakiya nan da kamar tambaya kamar tambaya matsayin mazi amsa shi da shi mutum ne ne ma amsa alilin haka abin yanzu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba su amsa akan maganar mazi yace tawadda wa ghasl zakara kina arwallaki wajen bitawa amma ka wanke zakarinka kina shi kun wanke zakari kada yake bai bukata a wanka ta cikin nan wannan ruwan bukhari ya kata da wannan imam bukhari yace wa sa'ad bin hunayf radiyallahu anhu qala كنت ألقى من المزي شدة وعناء shi ma sa ɗin sai na daina ya ce ƙwarai na gamu da wahala ta hudda mazi na sha wuya ƙwarai hukuntu aka tsara min iktisar ina ta yin wanka ta ɗaya wata yin wanka fatakartu zalika da rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ba annabi labarin ƙarsar da halin da ciki ina yawan hudda mazi kuma ina wanka faqal ta ce mishi innama yajzika min zalika alwudu kurin ba sai kayan ka ba hudda manzi a ruwalla kaɗai yake ba a magana ta wanka zinan me ba iya gaya mashi magana ba yana ake wanki shi wani a iya tambaye hukumcin da ya haushi na magana wanka da ke a zuba wanka da kai ba wurin ka ya a ruwalla shi ke faƙul ya rasu da ya rasu da sassalam faƙa ya ce ya rasu da kai fa bi masu yi ba sau bi min to yanzu na ji ba na wanka me matsayin shi mazin da ya taba tuwa ta ƙar ya kafi ka an ta kuza kaffan min mayan fatan da bihi saubank ya isa maka wajen tuwa ka doki dahi guda na ruwa ka zuba a tuhakka wannan ya isa maka kaga wannan cin can bai da maka fiƙihun rangome da aka yi a kan mazi a tufa wannan shi dalilin shi yanzu kama ga hadisin cewa ba da kabe ya ce kenan fatan dama bihi sauran haisu inna kan asar minu din da kasan ya taba a tuwa kai ka zuba ruwa ba ya kawo ke wannan rahu abu dawo wa ibn maja wa tirmidhi wa hadisin hasan sahih wa fil hadith muhammad ibn ishaq huwa da'if idha an'ana لكونه مددسا لكنه صرح بالتحديث كنا نعم yace akwai wannan kasa kama kana abu yake boye ya wani kama shi wannan ruwaya akwai Muhammad ibn Sahab shi kuma da'ifi in yi an ana ke yace misali an wani an wani an sai an kaza to anan ba bi da an ana ba duk malami na hadisi akwai ta mai mudaddisi akwai wata dalili na tadalisi da malamai ke yi a ta tadalisi wata dabara ce ta ba ta malaman hadisi ina da hadisi na banda so ku zo ku kame matsala don ku kame matsala hadisin nawa in na kawo misali yanzu hadisin na san da cewa hadisin misali mutum ne amintacce ya ba wani abokina da muke tare shi kun san wancan mutumin kirki ne maya abokina ba ku san shi ba ko kuna da matsala kan shi maimakon misali akwai zaid akwai muhammad muhammad ke kowa sai shi kowa da shi hen ce wa ruwaya an muhammad don ce an muhammad daga muhammad take kalmar an da na ce na ya ƙarya ba shi hudu ba da mamlancin da haddasa ne muhammad na ya ƙarya akwai matsala ba shirya ba ne ba gaba ba su malaman hadisi sai su yi kuma cikin hadisi suna bin isnadi to matsala masa malaman suke su kan hadisi mudannis in ka ce an wane muna neman wani isnadi mai hukunci amma ka zaka mun san kai kana ana kana koyi wasu cikin malaman ba kana magana mun zuka hadisin ka ce kaya akwai matsala hadisin wani tunda ana ana yake kan mu je ya zama ce mu anan Muhammad ba sai ga mace ba akwai da ga mace ko kuma ga mace ba ya ce wannan aji hadisin shi sai su ce wannan hadisin kuma hajjar mudallisan ne wannan ba aiki da hadisin shi dan akwai matsala bai da tabbas iya dubara iya da wani dubara kaga wani karya ba bai karya ba a duk da Muhammad yake amma ɗayan wannan bai sa bai ce masa zai bane ba iya da kamun zai mu samu matsala da masu zai iya da matsala ku bincike mai bincike akan shi to yace Qur'an Muhammad ya ta anana kira an wani a takaice ba ba muna kan an ba shi da anan yace kenan masu kawo magana raunin hadisin Muhammad bin Sa'ad ya al'adda mudaddisi da al'ana to amma anan ba nan ya fi karaje haddasani Zaid wanda shi bai ƙarya to amma anan kin ba anan ce haddasani Zaid to anan kuma san bai ƙarya tabbas haka ne gumiyan ka shi da ta mudaddisi to anan ke mudaddisi in ya bayyana a ce kala kaza ko duk da wannan ba magana shakka kan shi to kenan wannan hadisin ya zo bi tasrih ya haddasa ya ce haddasani wani ya bayyana a yi karra to jaddan sun so kama anan wannan ruwaya dai ta wannan salibin hunayf ta tabbata annabi ya bashi amsa kurin ka dauki tahi guda na ruwa ka zuba inda ya taba kurin shi magana kira musu ka maka ba sai ka wanke ba sai yace wa rahu asar man jalla anhu bi lafaz a wata ruwa daban da kashi yace kuntu alqa shi tarikin wannan lafazi ta yi kuntu alqa min mazai ana ina gamuwa da wahala game da mazai nan bambancin lafazin da shi ga wata ruwa daban yace fa ataitu annabi sallallahu alaihi wasallam fa dhakartu lahu dhalik yace ina gamuwa da matsala ta hutar mani na ba annabi labarin sallallahu alaihi wasallam hutar mazi hutar mazi na ba annabi labarin halin da nake ciki sai yace mini yajzi'uka an ta'khudha hafanatan mimma ya ishe ka ka dauko tahi guda na ruwa fa tarashsha alayka ka zuba kan shi kenan ba sai ka wanke ba kaga dole ya kama magana ba suka tanu a teye ba yawa bata da yatsa haka a ruwa ki dauko har ta ga a zuba kun dishin sai dace muke zuba ruwa jagab wannan shine abin da yake nan sai almaniyu ko almaniyu maganar maniyi ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته wa zahir annahu tahir mani yace wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewa najasa ne mazahirin magana tahir yake tun da kaga za a ce mani mazi ne najasa ba ya da tsira ta bada mazi karar najasa ce amma mani ba haka ne yace walakin yustahabbu ghusluhu idza kana rataba didda ba najasa bane amma an so a wanke shi in danye ne wa farkuhu in kana yabisan a kankare shi in bushe shi zan in ka shi na kankare a sallah akwai bushe a dole a wanke sai daga wancan gargadi yace qalat aisha radiyallahu anha kuntu afruqu al-maniyya من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا عائشة take ba labarin cewa wannan ruwa ta Imam Muslim kata ruwa ce ta inganta ta bani matsala kan abin ta tabbata tace nakan kankare mani busheshe da horshe ka kankare daga tura nan sallar sanama idan kan ya bisa an busheshe ne yan kankare kankare shi kenan amma in dan yene ne wanke shi to wannan ya kusanta ma bayan matsayin sauran da ta tana wanke ya ne za mu ga ruwa ta gaba ruwan da ku don ruwa ta zara ku shi wannan ruwa ta zara ku na musulun lafazin daban ne zara ku ina kawo wannan ruwa da abu awana da bazar ya ce wa ibn abbas wa ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa su ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an almani yusibul thawb an wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan matsayin mani da ya taba tuwa ya za'a da shi فقال إنما هو بمنزلة المخاض والمساق yace ai mani matsayin kaki ne da miyau zidan miyau an fi da kabar kabar majina a zaka amma an zuwa majina kabar ta tana tsaki haka zan tace ko ai kaki ka ɗaune tuwa maka cikin ka ka bari ka lokacin ka wuri to shi ma ce haka yake matsayin shi kenan matsayin kaki da miyau ya ce wa inda ma ya kafi ka an tamsahu bi khalqatin kuna abin da kakon ya ishe ka ka goge ta wani kyalle gudun ka goge abin da khalqatin ko wani icce tsabari icce daban icce icce ne kuna kamar da wata ciyawa ce kidan kun ko da icce wani icce wani wani gani kun ka goge shi kidan ba ya kawo ke ba wannan يتروه دار القطني والبهقي والطهاوي والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه حديث akwai sabani wajen malamai shin mawqufi ne ko marfu'i ne magana wadda kowa da ita cewa ya tabbata mawqufi daga ibn Abbas ko kuma ce ibn Abbas akan mani matsayin kaki ne da majina yadda ba za ka bar majina ba a jikinka don tana tsarkakakka haka ba ka bar mani a jikinka amma don ka yi sallah da shi bai matsayin najasa kwata-kwata shi ne magana kuma da ce fikin mata imam bukhari ta fikin shi a ta malamai malamai da yawa kan haka suke don ce babu nasi karara da ya zo ya ce najasa ne kuma a matsayin allah yadda ya karfa ɗan adam a ce an yi ka da najasa irin buzuzu suke cewa gashi duka shi da bana da shi a takaice ne mutum Allah karama shi kuma ba a yi shi ba daga mutum gaskiyar magana magana mai kari da akwai ta ruwaya wadda duk da nan da aisha ce annabi ta ce mana annabi annabi yana islutu da saka rutu ba annabi iya iya kyatsi shi kurum kyatsi shi yake in dan yi kuma shi kun dan kare shi wannan ruwaya sun ta gaskiya magana annabi bai tsanani kan shi dan haka dai abin da yayi kurin ka tsarkace ka wata amma dan misali wanda ce ya yi sallah sai daga baya ga a jikin a jikin wannan shi da mani sallah ya sake ta a'a ba sake sallah sallah kai ko kashi ne wanda an kare ta kare ta wuce ita sallah aka da najasa ba da gangan daga ba gani ko kashi ne ko tsari ne in dai a jiki ne a jikin tuwa ka ne jikin kanka da ka zata da ya ga wani abu da najasa ita wata ta wuce ta farko ta sha idan a wani sau sallah ka ba kenan dai kana a takaice ya kawo mani a layin najasa a mahimmakan bayanin farko ya kashi ne dalilin wasu malamai suna ga shi ma najasa ne mace magana zahirin magana mani tsarkake ne kuma ita ce magana mai kari ga dalilai da ya kawo ya kawa na hadisi marfu'i na sallallahu salama in danye ne a wanke dan mushi shi ne a kankare a imanin inda najasa ta biyo ta kankare shi kenan sun bayar da tana ba cewa yadda ake kankare kashi kaki kankare marjina ko kaki shi ma ka zama shi Allah kai mun zo ƙarshen babi mun zo ƙarshen kai magana ta muni za mu tashi Allah Allah kan kan sama sai mu tashi albo da waro kuma Allah kan namu wutsarin da kashin da dabba da ba da ba cin naman ta Allah kai da sanka insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته